أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هاجي إلى يوم الدين حق قدر بلال العظيم الحمد لله إن ذا أتاشي ألفية تنهو an shiga huruful jarri ne? to bakir to bismillah rahman rahim to bakir wa bayyin wabtadi bil amkina bimin wa qattati li bad'il azmina wazida fi nafin wa shibhi fajar nakiratan kamali bagi min mafar lilintiha hatta walamun wa ila wa min wa ba'un yubhimanil badala wallamu lil mulki wa shibhihi wa fi tadiyatin ayran wa ta'lilin kufi wazida wazarfiyya tastabin biba wa fi wa qad yubayyinani sababa bil basta'in wa addi awwir al siqi wa misla ma'a wa min wa an bi handiki ala lilisti ila wa ma'ana fi wa an bi an tajawuzan anaman karfadin wa qad taji mawri'a ba'din wa ala kama ala mawri'a an qad ju'ila shabbi bi kafin wa bi hatta alilu qad yu'na wa za'idan litawkidin warad wasu umilasman waka za an wa'ala minajili za alaihi ma min dahala sai mu kwana a nan ko? tsari da can wannan babu in an zo galibi ɗalibi baiti ɗaya yake saboda misalan da ake kawowa ya haddace su da ka ba kawai a ji ba kuma kwana ɗaya an manta da su a tsaya a haddace shi ya sa kamar waje ne wanda yake mai tsan zaudari yana da ɗan tauri kaɗan amma taurin nasa dangane da cewa kowanne ana kawo misalinsa kuma ƙa'ida karatu na da in an kawo shahidi ƙoƙari ake a ga an haddace shi ba wai kawai an ji a huce ba to bai'ir bimin ya fara bayani a cikin ma'anonin haruffan nan na jarra da aka faɗa ya fara da min ya ce ita min tana zuwa dan ma'anoni wanda a cikin ma'anonin nan nata ya faɗi guda hudu ko guda biyar ma'ana ta farko shine tana zuwa don nuna tabi'iri tana zuwa don nuna tabi'iri ina misali kamar inda kace a hastu minar da rahimi na ɗebi wani ɓangare na dirhaman nan ko faɗin ubangiji wa minan nasi man yi ujibuka ƙauluhu ana samun wani ɓangare na mutane wanda sun iya magana in suka yi magana kan maganarsu za ta ƙayatar da kai a kai ka ce da gaske ne kai ka ce lamarin nasu gaskiya ne har nuna wa Allah suke wai ai su sun isa alhali da abin da suke ba gaskiya bane ko wai shudullaha alama fi kalbihi wa huwa aladdul hisabi ma'ana ta farko kenan ta min wa bayyin hakanan kuma ma'ana ta biyu ta min shine ta zo dan bayani tana zuwa dan bayani kamar misali inda Allah yake fastanibur risa min lausani ku kiyaye abin da yake dauda kazanta meye daudan nan gumaka ba dauɗa ga ɗan adam irin a ce allan da ya shi allan da yake azurta shi allan da yake masa komi allan da gare shi zai koma amma ya tsaya bautar wani abu da shi ya yi da kansa ɗan adam ya saƙa gunki ya ce zai bautawa ko ya sassaƙo a gunki daga dutse ya dawo yana bauta ai wannan abu ya isa matuƙar ƙazanta shine fashtani bulin rissa mina lausani min anan ta tabiyini ce wabta fil amkina hakanan kuma ma'ana ta uku ta min shine ta zo don nuna fara waje kama harastu minal baiti na fito fitowar ta wata fara ne daga gida ko na ƙur'ani inda ubangiji sana wata'ala ke cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami to wannan min al-masjid al-harami min ta zo ne dan bayyana farawa a waje da ina ne aka fara daga ina ne aka fara isra'i da manzo aka ce daga masallaci mai alfarma waƙar ta ji libad il'azmina takan zo ma'ana ta wuri shi ne a ce min ta zo don nuna farkon zamani wasu da yawa daga malamai sun tafi akan cewa tana zuwa don fara zamani ina misali kama a ƙur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa la masjidun istisa ala taqwa min awwal yawmi na haqqu an taquma fi to min awwal yawmi minnan tazo wato dan nuna farkon zamani ko fadin nabiga da yake cewa to khayyirna min azmani yawmi halimatin ila al-yawmi qad jurribna kullat tajarubi to to khayyirna min azmani min anan tazo dan nuna farkon zamani ne a ma'ana ta hudu kenan ta min wazi da fi na fi ma'ana ta biyar ta min shine a ce min ta zo za'ida ana ƙara min a nafayi ko abin da ya kama da nafayi shine nahayi ko istifhami akan ƙara min bayan nahayi kamar la ya min ahadin ko kuma istifhami ahan kamar hal min halikin gairullahi ko gairullahi a wata ƙira'a to min haliki min an ƙara ta a nan a istifami ne inda yake ko an ƙara ta a nafayin kamar faɗin ubangiji ma ja ana min bashirin wala nazir faƙar ja a kuma nazirin wa bashir to a irin nan min sai ta jarranci abin da yake nikira ba ta jarrantar ma'arifa sai wajen a hafashu a fashu shi kadai daga cikin malaman nahu ya ce a'a min za'ida ta yi tajarrancin ma'arifa ya ce yana daga wannan faɗin ubangiji ya gafir lakun min zunubikum cewa ai gafarar da ake na sashen laifuffuka ne ba wai din laifi da ɗan adam ake gafarta masa ba ya ba a gafarta ba a gafarta kafirce ba a gafarta cutar halitta ina misali gurin da aka ƙara ta a nafaye kamar inda ka ce malibagin min mafar azzalimi ba shi da maguda azzalimi ba shi da maguda in kana so ka samu maguda to ka kiyaye zaluntar halittar Allah matukar ka zalunci halittar Allah to fa baka da maguda to wannan min din ta min mafar za'ida ce wadda aka ƙara ta a nafaye wato mafarin din asali mubtada ne to wannan ma'anoni kenan na min wanda aka kawo guda hudu ko guda biyar kenan ko to a hatta tana zuwa don nuna intihai a tana zuwa don nuna intihai ina misali salamun hiya hatta maɗila ilfajari a wato daren nan na lailatul kadari kuɓuta ce har zuwa fitowa alfijir wannan zamo wata kubutan yana karewa da fitowa alfijir walamu haka na wato tana zuwa a ita wato lani shi ma yana zuwa don intihai lani yana zuwa don intihai ya zamo kenan lani ya zo da ma'anar ila yakan zo don intiha ina misali kamar faɗo ban isa na wata'ala kullum ya jari li ajalin musamma kamar an ce ila ajalin musamma haka nan kuma hatta tana zuwa da ma'anar ila ila ita ma kai takan zo don intihai ila takan zo don ma'anar intihai kama harastu ilal masjidi fitowar taka ta ƙare ne zuwa masallaci fitowar taka ta ƙare ne zuwa ga masallaci shi yasa intihai ana bayyana shi da haruffa uku akan bayyana shi da hatta akan bayyana shi ga lami akan bayyana shi da ila min kuwa wannan mubtada ne wa min ita ko min da ba badala suna fahimtar da badali min takan zo don nuna badali misali inda min ta zo don nuna badali kamar inda ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa araritun bil hayati dunya min al-akhirah to min anan kamar an ce badala lahira yanzu kwa yadda da rayuwar duniya a maimakon lahira mai hankali inda hankali ai ba ya ban lahira ya karɓo duniya ba ai duniya mai hankali zai bari don ya karɓo lahira tunda lahira wanzakiya ce shi yasa bayan an faɗi wannan aka ce fa ma matabul hayatid zai fi lahirati illa qalil haka nan kuma ita ba tana zuwa a wato wato dan badali ba takan zo dan badali kam ina misali kamar faɗin mawaƙi da ya ce falaitali bihimu ƙauman izara kibu shannul igara ta fursanan warkubana falaitali bihimu ƙauman to wannan bihimu da ya faɗa kamar ya ce badalahu mutanen nan nawa ina ma a ce maimakonsu ina da mutane ne gwanayen yaƙi ni abin da yake damuna da mutane na gasu suna da yawa amma kamar sun fi kowa a duniya tausayi ba san yaƙi ba sai a gama lakuce musu hanci amma su shiru to irin wannan mutanen me amfanin a ce kana da su a matsayin mutanenka ai mutane su ne wanda in an taɓa su za su taɓa za su taɓa to nan faletali bihimu biɗin ta zo ne don badali ko misali a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma suruni biha humurun na'am a ce za a bani raƙuba jajaye a maimakon wannan ni ba zai faranta min ba na gwammace samun wannan fiye da samun raƙuma waɗanda suke jajaye lami takan zo kuma don mulki a can a baya a wannan baitin da muka gama ya faɗi ma'ana ɗaya ta lami ita ce intihai to anan kuma ya ci gaba da faɗar wasu ma'anonin na lami wanda yake ya kawo ma'anoni har guda hudu ga lami a nan na farko dai ma'anar da ya kawo ta lami wadda za ta zama kenan ita ce ta biyu tunda a baya an faɗi intihai lami takan zo don mulki kama almalu li zaidi dukiyar ta zaidu ce ko lillahi ma fi samawati wa ma baki ɗayan abin da yake sama da ƙasa duk mulkin Allah ne duk mulkin Allah ne wa shibhihi ma'anar da lami kan zo domin ta shine abin da yake shibhul mulki kamar babu liddari kofar ta shiga gidan ce kai ka ce gidan ne mallaki kofar ko aljullu lil farasi akumarin na dokin ne kofi akan amfani da lami fi ta'adiyatin a wajen kai fi'ilin da baya ta'adda ga maf'uli kamar inda kace wahabtu li zaidin mala ko na qur'ani inda ubangiji yake cewa fa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali aquba wata alilin haka nan kuma lami yakan zo dan ta alili kamar inda kace ji'tu li ikramika ko baitin imrul qaisi da yake to koitin mawaki da yake wa inni la ta'aruni li zikraki hizzatu kaman tafara al-usfur ballalahu al-qadaru to lizikira kilamin anan ya zo don ta'alili illar da ta sa nake makyarkata ina tuna ki ko faizin imrul qassin da yake cewa fajitu wa qannar rad linomin siyabaha a linomin din lamin ya zo don ta'alili me yasa ta cire tufafi dan za ta yi bacci yin bacci shi yasa ta cire tufafin wazida lami yakan zo kuma za'idi akan ƙara lami kamar na faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala in kuntum lirru'ya ta aburuwan. A to wannan lirru'ya lamin za'idi ne. A wazzar istabin ka gano a zarfiyata, zarfiyanci bi ba da ba, ba ita kuma ya haɗa a cikin ma'anoninta, takan zo don zarfiyanci. dan zarfiyanci kamar misali farin wani suwana wata'ala wai na kula ta murruna alaihim muslihin wa billaili kuna billaili dinnan bi ta zo ne dan zarfiyanci kukan huce su mutanen nan da Allah ya halakar kukan huce gidajensu da daddare afala ta kilun a wato haka nan fi ma takan zo dan zarfiyanci fi takan zo dan zarfiyanci kamar zaidun fiddari wadda a cikin haruffan nan ma asali wajen nuna zarfiyanci shine fi fi ita ce ake amfani da ita don nuna zarfiyanci da ba da fi sukan zo don bayyana sababi ina misalin inda ba ta zo don bayyana sababi kamar faɗin ubangiji fabi zulmi min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kaseera to bi din guda biyu a wannan aya duk sun zo ne don nuna sababi abinda ya kawo aka haramta wa yahudawa wasu abubuwa daɗaɗa da da aka halatta musu zaluncinsu da kuma tsare wasu mutane daga bin tsarin Allah wannan ne yasa aka haramta su abubuwa da yawa to faɗi zulmin banan ta zo don nuna sababi misalin inda fi kuma ta zo don nuna sababi kama hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da hada timra'atun annara fi hirratin habasata wata mace ta shiga wuta a game da wata kyanwa da ta daure bata bata abinci ba bata kuma kyale ta ta yawo ba balle ta samu abinci to fi hirratin a ba to fi anan ta zo don bayyana sababi akwai takardu da aka sa ko littafi ma za a iya cewa wanda yake zuwa da ma'anonin bb da ta zo a bakara wanda wajen b wajen 200 da wani abu ne suka zo a surar bakara ko amma yanzu dai ala kulli halin mun kawo wajen na hamsin ko b ta hamsin a surar bakara to a cikin hamsin din nan da aka lissafa guri nawa ne b ta zo a bakara don nuna sababi a cikin hamsin ɗinnan na farko da aka yi aƙalla an yi an kai sittin mako na zaton yau sai da aka kai ta waje na sittin mako tun daga allazi na yomi nuna bilgaibi ko wallazi na yomi nuna bima unzila ilaika wa mahun bi muminin bi ma kanu ulaika allazina sharawur ralalata bil huda zahaba Allahu bi nurihim wallahu muhidun bil kafirin walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim to har zuwa dai wajen da ake a yau an kawo bi ta sababi akalla ya kai waje biyar amma a kawo waje uku in ba haka ba gobe ba za a ɗauko littafin ba tunda ana yi ana yi an bayar an bayar an bayar shi ilimi yadda malamanmu suke faɗa da shi mai bayarwa da shi wanda ake ba in ba su ɗauke su a muhimmancin dukiya ba to ba za su ba da haƙƙin ilimi ba ba kuma za a fahimci ilimin ba yanzu misali an faɗi ba ta kai biyar duk mai ma'anar sababi to kuma aka tambayi wanda aka faɗa wa ɗin bai kawo ko ɗaya ba ai kamar a ba ka buɗe kanti ka sa yaron ka zuba jarin miliyan biyar a zo a nema a ga ko miliyan ɗaya babu don allah harkar nan ko za a ci gaba da ita ai an tashi ko shi yasa an ba a samu wanda malumar hashi ɗauka ma yake ko duniya ake turawa ba a rike ko ɗaya ai a ƙoƙari a rike ko sai mai suna na ya taso to amma a duba dai a gani guraren da ba ta zo don sababi yanci a cikin surar bakara wanda ta zo guri da dama ya haura goma sha ko to sai kuma ya ci gaba da bayani akan ita baɗin wanda a wannan takardun da muke an faɗi cewa ma'anonin ba sun kai wajen goma sha hudu ko sha biyar ma to a can a baya ya faɗi ma'ana ɗaya ko biyu ta ba to kuma a wannan bakin ma gaba ɗaya ma'anonin bar ya kawo wanda yake ya kawo wajen ma'anoni bakwai ga ita ba ma'ana ta farko ya ce bilbasta'in ba tana zuwa don nuna isti'ana ina misali kamar katabtu bil kalami ko fatahatul baba bil miftahi to bil miftahi anan bi ta zo ne don nuna isti'ana wa'addi takan zo don ta'addantarwa wato filin da yake lazimi ta mai da shi mai ta'adda kamar zahaballahu bi nurihim awwir ma'ana ta hudu ta uku ta ba anan shine ta'awili kamar istaraitul farasa bi alfi dirhamin to bi alfi dirhamin ta'awili ne ba ta zo don ta'awili alsiki takan zo don ilsaki kamar marartu bi zaidin in ɗik biha kai furici da ita bi misila ma'a kamar ma'ana ma'a takan zo da ma'anar ma'a kamar inda kace bi ituka soba bi dirazihi na siyar ma da tufafin tare da sirfanin da yake jikinsa ko bi itukal dara bi mata'iha na siyar ma gida da kayan da suke cikin gidan bi din anan kamar an ce ma'a ne ta zo da ma'anar ma'a wa min takan zo da ma'anar min kamar faɗin mawaƙi sharibna bi ma'il bahari sun mataraffa'at kama an ce min ma'il bahari wa an takan zo da ma'anar an kamar misali sala sa'ilun bi azabin waƙi ko fas'al bihi habira kama an ce fas'al an habira ko sa'ala sa'ilun an azabin waƙi wato ala takan zo don isti'ila'i ala takan zo don ma'anar isti'ila'i kamar zaidun alasari ko alal kursi takan zo ita ala da ma'anar fi ma'ana ta ta biyu shine ta zo da ma'anar fi kamar wada halal madina ta alahi ni gafratin min haliha alahi ni kamar an ce fihi ni takan zo da ma'anar an kamar takan zo da ma'anar an ita ala wa ala takan zo da ma'anar an ina misali kamar faɗin mawaƙi da ya ce izarariyat alayya banu ƙusherin la'amurullahi ajaba ne riraha izarariyat alayya banu ƙusherin kamar an ce izarariyat anni ya yi amfani da ala ne inda zai amfani da an man naɗaɗ ko man ƙarfaɗan man ƙarfaɗan wanda yake mai hankali ana yana nufin tajawuzan tajawuzi bi an da an an ana amfani da ita don tajawuzi kamar ramaitu sama anil qaus na harba kibiya daga jikin baka wato kibiyar ta fita ta ƙetare bakan ta tafi takan zo ita an inda za a sa ba'adu takan zo da ma'anar ba'adu kamar faɗo bangi tabaraka ta'ala la tarkabunna dabakan an dabakin kamar an ce ba'ada dabakin takan zo da ma'ana ala kamar faɗin mawaƙi da ya ce la hibbunu ammika la afralta fi hasabin anni wala anta dayyani fata hazuni to nan da ya ce anni kamar ya ce alayya la afralta fi hasabin alayya in matsayi ne kake da shi baka fi ni ba kamar yadda ita kanta ala akan sa ta gurin an shine baitin da aka faɗa a baya izarariyat alayya banu ƙusherin la'amurullahi a ajaba ne riraha kamar an ce anni sai kafi shi yana zuwa dan ma'anoni uku na farko yakan zo tashbihi yakan zo dan tashbihi ina misali zaidun ka asali zaidi ya zo kamar zaki ne ana kamanta zaidu da zaki wabi hatta alilu ƙari'una akan nufi ta'alili da ita kafi kamar faɗo ban yi suwanar wata'ala wasu ruhu kama hadakun kama an ce li'ajili hidayatihi iyakun warar kafi yakan zo za'idi don ƙarfafa magana kamar na ƙur'ani laisa ka mislihi shay'un ma'ana ta hudu ta kafi shine yakan zo ma matsayin suna kamar faɗin mawaƙi da yace faɗin asha da yace a tanta huna walanyan hazawi shaɗaɗin kaɗa'ani ya samu fihi zaitu wal fatalu a tanta huna yanzu bai dace abinda kuke ku daina ba walanyan hazawi shaɗaɗin kaɗa'ani amma magana mutumin duk da ya nisa a ɓanna ba ta yi masa amfani wanda ya nisa a ɓanna don ka ce do Allah bari ba dainawa zai ba abinda zai hana shi kaɗa'an ya ji a jikinsa in ya ji a jikinsa to sannan ne fa ta yi ya daina to kaɗin wannan suna ne don shi ne fa'ilin yan haɗin ma suna ne ma'anarsa kama an ce misulu misulu ɗa'ani wakaza an hakanan an akan amfani da ita a matsayin suna wa'ala alama takan zo a matsayin suna min ajli za alaihi ma min dahala wannan ne yasa akan ga min ta shigarwa an ta shigarwa ala kamar misalin inda min ta shigarwa an saboda an ta zo suna faɗin mawaƙi da ya ce layar kanan a adin farkon bai da ne na manta da ja walakar a rani lirimahi dari'atan min an yamini taratan wa amami wani ne cikin manyan sadaukan hawarijawa a ƙasida sau da farkon talayar kanan a hadun ilal ihijani yau malwaga mutu hawufan lihimami yake cewa wala ƙar'arani lere ma hidari atan na gani na koma kariya ga masuna mashi ne kawai yake sauka a kaina min an yamini wani wakacin daga dama taratan wa amami wani wakacin daga gaba wani lokacin duk ta gaba ne ake harbi wani waccan ta dama duk mashin yana sauka a kaina amma bai sa na ja da baya ba bai sa na ja da baya ba to min an yami ni a nan an ta zo ne a matsayin suna hashi ya sa min ma ta shiga masu don an faɗa cewa min harafi ne na jarra harafin jarra ko yana daga alamomin suna yadda tun a ajiruma an karanta wa hurufil hafari hakanan ala takan zo da ma'anar suna wannan ne yasa aka gamin tashigan ma kamar faɗin mawaƙi da yace gadat min alaihi ba da matan mazim uha gadat min alaihi ba da matan mazim uha shi yasa kenan min kuma takan zo fi'ili fi'ili amri ana cewa mana ya yi ƙarya ya minu yana yin ƙarya min ka yi ƙarya min ka yi ƙarya ashe kenan min tana zuwa suna tana zuwa fi'ili tana zuwa harafi an fahimta hakanan ita ma ala takan zo suna kama a wannan gadat min alaihi hakanan kuma ala takan zo fi'ili gashi a ƙur'ani inna fir'auna ala filari illa iyaka in ala ta zo fi'ili to sannan an tashi rubuta ta balam da ya'ara ake rubutawa balam malif ake rubutawa amma ala ya alufa fi'ilun allili yanda jalaluddin suyudi yake faɗa a kawkabar saɗe ko haka nan ala takan zo harafi wanda ita ta fi yawa ko ala ta zo harafi shi ya fi yawa amma takan zo suna takan zo kuma fi'ili shi yasa da min da ala suna cikin wasu kalmomi su goma sha tara ko su ishirin da kowane ɗaya daga cikin kalmomin nan sha tara kan zo suna kan zo fi'ile kan zo harafi to alhamdulillah sai mu tashi a nan ina ne za a tashi wa muzu wa munzu sumani za a tashi nan ko eh eh an ta ta zamo kamar an ce min mauri'i mauri'i ta zama ma'anarta mauri'i kenan ta zama mauri'i to to alhamdulillah to alhamdulillah ga wanda ya sake buga alfiyan nan ta dariƙa da ake dan uwanmu ne wanda yau ko wata daya ba a yi la'alla bai kai wata ba da wafatinsa ko ko ya kai dai bai mai nesa ba shi ne man salihu sai dai malin salihu ne yan mota wanda yana cikin limami ne na zawiyar maula mu shauti jano usman ko kuma saboda kishinsa ga ɗariƙa sanda yake nan hassau uku yake wazifa da asuba sai ya yi wazifa a nan shi ke buɗe wazifa da la'asar a sake ya sake buɗewa magarba ya sake buɗewa gashi ya koma ga rahmar Allah muna roƙon Allah Allah ya gafarta masa ya jaddada gafara gare shi ya taimaki iyalinsa duka wanda aka rasa ma Allah ya gafarta musu Allah ya kula da bayansu mu karanta fatiha ɗaya salatul fatiha uku